ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi a tafsirin alkur'ani mai girma na babban malami tafsir karim rahman fi tafsir karim manam a kalamun manam na sa'idi allah ya ji kansa malamin su usaimin za mu tashi daidai gaban walahun fiya ko a zuwajin mutahara a cikin aljanna suna da mata tsarkaka balam yakul mutaharatul absar فخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن ما لا يكي تيوانا الله بيتي ولهم فيها أزواج مطهرات saboda idan ka kawo jam'in mata kana bukatan ka kawo wato jam'in cikon labarin ba an ce walahun fiya ba suna da azuwajin mataye ko ai kaga in ba hausa ne misali zaka ce tsarkaka haka to a ce suna da mata mai tsarki guda ɗaya to shikenan matan aljanna kuma an san suna da yawa to shine malam yace nan kaga Allah bai ce wa lahum fiya zuwajun mutahharatun ba ka kara alfin da tawun ba akan ce Khadija ta ce mene Khadija to ko shine ce falam yakul mutahharatu ga kana shi a sharhin ya kawo alfin da lamu da tawun ko to jam'in azwaj kenan al-absar waɗanda suke layi ɗaya na tsallake mako to walau biya suna da azwajin mataye ko mudaharatun walam ya kul mudaharatun min al-aibil fulani ko gaskiya ne shin na tsallake yawowa falam ya kul bai ce ba Allah madaukakin sarki mudaharatun min al-aibil fulani tsarkaka ne daga wato aibi wanda mutum wani yake da shi ya shimina jami'a anwa ta tahir saboda ya kunshi dukkan nau'o'i na tsarki gaba ɗaya da idan aka ce an ware wani tsarkin ban da shi misali mata suna al'ada mata suna fitsari suna suna abubuwa da wanda ke wanda ke za ka ɗauka ka ba tsarki ba ne to suna aljanna su suna daga tsarkaka daga dukkan wani kazanta da zaka kalla a ce wannan kazanta ne fa hunna mudahharatul akhlaq halayen su masu tsarkaka ne don nan duniya za ka samu ana zama a hakuri ne kawai kaga wannan ɗabi'an na hali ba su da tsarkin shi cikakke da ake nema mudahharatul khalqi wal akhlaq kenan suna da tsarki na halitta babu ƙazanta irin su haila irin su jinin haihu duka babu sannan kuma a asalin ɗabi'arsu ma tsarkaka ne ba sa irin kishi irin na wannan na matan duniya ratun lisan harshen su ma tsarkaka ne na duniya da ta ɗan motsa za ta ce maka sake ta kawai ta ta gaji da zama maganganu dai waɗanda ba su ne ba to suna janna ratun lisan suna da tsarki na harshe ɗaharatul absar gannansu tsarkaka ne iya mijinsu kaɗai suke kallo ba na duniya ita sha'awar mazajensu an ga ba khalaqu halayensu su matan aljanna annahunna arabun mutahabbabatun ila azwajihinna su an asalin ɗabi'antar da su wato masu son mazajensu ne kawai bil khulqil hasan da kyawawan halaye husnu ta'abbu da wato kyawun zama na zamantakewa wal adabul qawli da kuma ladabi na magana wal fi'l da ladabi na aiki wa mutahhara khalquhunna min al-hayy kuma tsarkakakku ne a halittunsu daga al'ada wanne ba su ba sa ko fitar da jinin haihuwa walmani sannan kuma ba sa fitar da maniyi saboda wani abu ne da yake ƙarni walbaul ba sa fitsari matan aljanna walga'ifu ba sa bayan gida haka sannan walmukhatu maganan majina ma su ba sa majina walbusaku kaki wannan da ka sani matan aljanna ba sa yi warra'ihatul kariha wani wari da dan adam in ya shaka zai ji bai mai ba to babu a jikin matan aljanna wa mutahharatul khalqi aidan sannan tsarkaka ne a halittu a halitta kuma da Allah ke yi bi kamalil jamal suna da cikan kamala na kyau falaysa fihin na'ibun a takaice dai matan aljanna babu inda zaka kalla ka ce abun aibatawa ne a jikinsu wala da mamatul khalq ba su da wani tawaya na halitta bal kunna khairatun hisan ba haka ba kyawawa ne kuma tsarkaka ne warra mu'akkaratun lisani ya sake dawowa da shi ko tsarkaka ne a harshen su والطرف دقيقنس قاصرات طرفهن على أزواجهن ganinsu yana taƙaituwa ne zuwa ga mazajensu kaɗai wa ƙasiratu alsinatuhunna an kalami kullu ƙabiyya sannan harshensu yana taƙaita ne daga maganganun duk da yake marasa kyau ba sa faɗan shi fa fi hazihi ayat karim a wannan aya wacce take mai daraja zakaral mubashir wal mubashar an ji ku zakaral mubashir wal mubashar an ambaci mai bishara da kuma wanda ake mawa bishara wal mubashara bi da wanda aka yi bisharar da shi saboda shi wa sababul mawsulu li hadhihi al bishara amma faɗi dalilin da zai sa mutum ya samu wannan bishara ta aljanna wal mubashir huwa rasul sallallahu alaihi wasallam mai kasarar shine kenan me yin bisharar da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ce yawa mutane ne bishara wa man qama maqamihi min ummatihi da wanda ya maye makofinsa malamai kenan cikin al'ummansa ya ce ulama'i ummati ka an biya ibani isra'ila ulama'u malaman al'ummata kamar annabawa bani isra'ila so shi ne da wanda ya tsaya matsayinsa cikin al'ummansa ya yi bishara shi ma wal mubashar mai shinin da fataha kenan ko ismul maf'ul ne a larabci wanda ake mawa bishara ba an ce a yi bishara ba wake bishara shine manzon salama da wanda ya mai makofinsa na malami wal mubashir wanda aka ce amawa bishara umul mu'minuna sune mumunai mutanen kirki Allah sanya mu cikin su kuma bayan haka al'amiluna salihatu masu aiki na gari sai aka da biyu ke an gane magana abu na uku tunda mun ji mai bishara da wanda aka mawa bishara sai na ukun su wasababul mawsul li hadhihi bishara dalilin da zai sa su kai mu cimma wannan bishara da na yi tsallake ko?
wani mubashir wani mummunin o to ran dan dawo baya wal mubashshar humul mu'minun salih ko sune mummunai masu nagarta as-salihati shine waɗanda suke masu aiki na gari wal mubashshar bi na shine ko abin da aka yi bisharar da shi iyal jannat su ne aljannoni jam'in janna almausufat waɗanda aka mawa sufufin da aka yi a baya nau'o'in itatuwa da sauransu itilka sifat da waccan sufofi tunda malamin usulu ne yasa yake kawo wannan bayanan an ji ko abubuwa nawa kenan uku mubashir mubashir al mubashir bihi sai ce wa sababul mausul li zalika shine shine wa sababul mausul li zalika da ko kuma dalilin da zai sa mutum ya cimma wannan bishara ku lura bishara mai yi ɗaya wanda aka mawa bishara abinda aka bisharar da shi ko to tambayan shine ni duka guda uku na ji me zan yi ne in samu wannan abu shine wasababul mawsu lidhalika dalilin da idan mutum ya aikata zai kai shi ya cimma wancan target nashi wal imani shine dole ana bukatar yin imani wal amalu salih aiki na gari fala sabila ila al-wusuli ila hadhihi al-bishara babu wata hanya da mutum zai iya kaiwa zuwa ga wannan bishara da aka yi na aljanna al-mawsufat wanda aka siffanta bitilka sifat da wancan siffofi da aka ambata wasababul mawsul li zalika ko na sake dawa ba na'am da ba zai da ita hakuri amma wani jikin sai a hankali Allah ne ma ya sa za a yi karatun na kwana da wani target ne so amma dai Allah ya sa za Allah ya sa mu da ya ce da mu mun kama makamihi min al-ummi na dawo baya can da yawa ko fala sabila ila al-wusul ila hadhihi al-bishara illa bihi ma sai da su biyun ko wa hadha azam bisharatan hasila wannan ita ce mafi girman bishara wanda wato ani mutum ke iya samu ala yadi abdul khalqi a hannun shi wanda ya fi kowa daraja a halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abdul asbab da girman wato ainihin dalilai wafi istihbab bisharatul mu'minin ciki akwai wato ainihin kwadaitarwa da yin mummune bishara wa tanshitihim da kuma sanya musu nishadi alal amali cewa su dage su aiki bi zikri jazaiha saboda an faɗa musu sakamakon aikin su wa samaratiha da kuma roman da za su samu sada ko dan kodugo ne yanzu yana aiki a gona shi ba jinga bane kudin kuya kuya ne amma an ki faɗa mishi kudin kowace kuya zaga yana aikin amma za ka samu kasala saboda mai shi bai san ko nawa yake ci a kowace kuya ba so an faɗa miki sakamakon shi na aikin alkhairi da yake da imanin sa shine zai samu aljanna abin da komai akwai a ciki fa inna bi zalika tahuffu da wannan ne take zama mai sauki aljanna saboda zaka dage ka nima saboda ka san abin da yake cikin ta wata sana kuma yake samun sauki shi mumuni wajen yin ayyukan alkhairi shi an gane magana wa azamu basharan hasilatan lil insani tawfiqihi lil iman mafi girman daraja da ɗan adam ke samu na bishara dai shine Allah ya datar da shi da imani gaskiya ne ba kuɗi ke ba da imani ba ba wayo ba ba wai dan wani ba wal amalu salih kuma bayan ya imani Allah ya datar da shi da yin aiki na gari fadhalika awwalul bishara wa asluha wannan shine farkon bishara an kana jin bishara Haushe kan ce albishirin ka ko wannan shine asalin bishara kuma shine farkon bishara shine awwalul bishara kuma asalul bishara ke shine farkon bishara kuma shine asalin bishara wannan ba da hu duk wanda muke bayan wannan albishara inda maut bishara wanda za a ma mutum lokacin wa abshiru bil jannati din nan an ga tuna shi can ko a bayanin wanda ke cikin suratul fusilat ne ko wa man ba da hu al-wusul ila hadha an-na'im muqim bisharan da ke wannan shi ne sai kaiwa zuwa ga wannan ni'imar mutum suke dawwamammiya nas'alullah min fadli a takaice dai muna roƙon Allah ya bamu daga cikin falalansa sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
Na'am, bayan bisara da Allah maɗaukacin sarki da aljanna sai kuma ya jiyo da salon maganar nashi zuwa ga arna inda kasan an taɓa gefe sai a taɓa kuma nan. Allah ya ce ma arna inna Allah la yastahi an yadriba masalan. Allah bai jin kunya ya buga misali. Ma ba udatan abinda bai kai sauro ba an ji madin ko? Ma ba udatan da abinda bai kai sauro ba a halitta na jiki. Amma fauka da kuma abinda ya fi sauran ma Allah bai jin kunya ya buga misali da shi. Fa amma allazina amanu amma da suka yi imani fa ya'lamuna suna sanin annahu laqu min rabbihim shi wannan misalin gaskiya ne daga wurin ubangijin su ne ba annabi ne ya kirkira wa sallallahu alaihi wasallam. Wa amma allazina kafaru amma da suka kafurta butultattu fa yaquluna su cewa suke ma za arada Allahu bi hadha masal. To me Allah yake nufi da buga irin wannan misalin ana kuma kiran sauro a cikin Qur'anin shi. Yudillu bihi kathira. Allah na batarwa in kun ga don ma kan yawon ku yudillu daban yadillu daban an ji ko yudillu bihi kathira Allah na batar da mutane da yawa da wannan misalin da ya buga kuma wayadi bihi kathira masu yawa kuma suna shiriwa dalilin wannan misalin an ji ko wa ma yudillu bihi ba wanda Allah ke batar da shi da wannan wato ainihin misalin da yake buga ilal fasiqina sai dai fasikai su ne yake musu wannan musasna ne mansuban na hau ne can an ware shi suke alladina yankuduna hadan kaman tambaya Allah su waye fasikai sai ta alladina yankuduna hadan Allah sun da suke warware alƙawarin Allah in ba da mitsaki bayan sun kula alƙawarin da Allah wa yaqtawuna kuma suke yanke ma amara Allah bihi an yusala zumuncin da Allah ya umarni da asadar da shi karshe ma dai wa yusiduna fil ardi suke yin barna cikin ƙasa ulaika waɗannan masu waɗannan sufofi da aka ambata humul khasirun su ne asalin asararru dan da Allah ya ce inna Allah la yastahi bijin kunya an yadriba matsalar ya buga misali fa ba udatan fa ma fawqaha abin da yake bai kai sauro ba ko sama da shi so da ya Allah Qur'ani ya buga misali da abubuwa da dama na'am koma cikin suratul hajj shafin karshe Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'u lahu إن الذين تدى من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له كي وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكذوه منه ضعف الطالب والمطلوب كو Allah ya ce ya ku mutane ana buga muku misali ku saurara ku ji misali duk wanda kuke kira wanda ba Allah ba ko kuda bai iya halitta kaga kuda bai wani abu ne ga su suna ta yawo ko to irin kuda ma bai halitta balle a ce maganan akuya da sa mutane duka wanda ku kai ka san halittun Allah da dan adam bai sai counting ba komai na'urar shi kala kalan su nake magana ba wai yawan su ba na ko wata kwaran da a duniya baka taba ganin kalar ta ba nan sai Allah ya sa kai mini ka ci karo da ita sannan ka koma ruwa ka san kala kalan halittun Allah cikin ruwa kun gane magana to kwara ɗaya kara ɗaya Allah ya ce ko guda ko ma wa kuke kira abin da yasa ya ce Allah ya ce ko ma menene saboda ya san kaf duka in ka cire shi ba wanda yake halitta ko mala'ika ne shi ko mutum ne mala'ika ko mutum ne a manzo annabi duk kowa ta yi ba ko ma menene sama ba ta halitta kasa ba ta yi rana bai yi wata ba yi taurari ba sa yi mala'iku ba sa yi shi kadai yake halitta ala lahul khalqu wal amr halittu gaba ɗaya nashi ne don shi ya mallaka wani shi bai da ta cewa a ciki salai ce layyar hulku kun ga lallin kuwa tana cewa ne ba za su iya ba an gara magana ba mun bi ce a baya ba fa illam taf'alu sai ce ne walan taf'alu wata kunna rallati wa kudu nasu kun ga idan ba ku iya yanzu ba kuma ba za ku iya ba kuma har yanzu din ba har yanzu wannan tahaddin na nan kalubale ba har yanzu yana nan cewa idan wani ya isa da Allah ya kawo irin Qur'ani mun gane magana saboda shi na annabi Musa alaihi salam ba yahudi in ya huda maka iska yake cewa mu'jizar annabi Musa alaihi salam ai yana jefar da sanda ta zama maciji shi yanzu ita nafsu sandar ita wannan sandar da ke gidan tarihi in ka ɗauko ta kai ka jefar da ita za ka ɗauke ta sanda ne kawai yadda ka jefar da ita a sanda haka za ka ɗauki kayanka a mene kaga shikenan ta tsaya mu'jizar akan annabi Musa ko da bai hude zai wata magana sannan annabi Musa ne kadai in ya sa hannun shi a hamata shi ko a jeji zake haske amma shi mabiyin annabi Musa ba abin da zai tai amma mu kuma al'umma manzon sallama ai da aka bawa annabi ne sai aka ce to ka ce musu in wani ya isa an gane maganan ya kawo wurin Qur'ani to yanzu ya mutu mu kuma still al'umma shi aka sake bar mana aka ce mana duk wanda ya muku mutsi ku ce mishi in ya isa kun gane maganar kuwa mu kaga yanzu shi yadda ya alfahari ya buga kirji ba wanda ya isa mu ma muna buga kirjin kuma haka ku dan gane bambancin namu shi namu shi mustamirran ce tana dorewa har kiyama baya na amma muna ce musu kuma ba sa iya shi ma din ya ce mana zamanin shi kuma ba su iya ba to shine da aka yi ce lalladin mun lai ya khaliqu zubaban wala wujta ma'ula wa in yasluhum dhubabu shay'an la yastankizuhu mene da wani abu zai abin nan a ce fuffuke da ya fita daga jikin kuda sai dai a kwatanta wani abu haka amma ba shine asalin ba ko kafa da ake sayarwa na mutum a ce a sa mishi saboda da ringa taka ai kai da kallon kafa kai ka san it's not normal one wanda take da da dukkan abubuwan da ake nema Allah ya samu dace a ci gaban zamani da a ce ana iya halitta yadda su yi an gane magana za su yi duk abin da za su yi na robot a sa robot a sa mai duk abin da za su sami shi amma yana under control din dan adam ne yanzu da nake magana nan wani ya na'ura ka danna kuma in na ga dama zan yi shiru kun gane magana shi sa shi halitta kawai Allah ya bar maka shi kawai wani shi baya iya yi a ganin ya buga misali da ina da kuda ko to shine sai arna suke magana sannan ka sake koma suratul ankabuti an gane magana shafin da shine shafi na ƙarshe ka gama 40 ta sama Allah yake cewa masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a yace ka masalil ankabuti takhadhat baita ya abun yake wa inna awhadal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamu Allah yace misalin waɗanda suke rike wani Allah shi ba Allah duk kamar yadda a cikin suratul hajj shafin karshe yace kuma wane ne bai sai halicci kuda ba ko to haka ma anan yace duk wanda mutum ya rike wanda ba Allah ba ma'ana in ka cire Allah duk komawa ka rike misalin abin da ka rike shine kamar wanda ya hango hadari ruwa mai karfi ya samu gidan gizo-gizo ya kaɓuya ya ce nan makam zai kare ni daga ruwa kun gane ai misalin ya fita ko na'am to shi in ka lura bangaren tauhidi Allah bai cire ma kowa hula san cewa yayi duk wanda ake kira in ba shi din ba Allah madaukakin sarki to ko kuda bai iya halitta to nan ma cewa yake duk wanda mutum ya rike a matsayin shine ya kama an gane magana wanda ba Allah ba Allah yake to misalin shi mutumin da ya hango hadari ne ruwa mai karfi da iska ya samu gidan gizo-gizo ya kwanta ya ce nan ma zai tsare ni daga ruwa in ka gane wannan ba zai yiwu ba to wancan ma mene Qur'ani kan buga misali saboda mene akan ma kawo ma duniya ne saboda ka gane ina lahira to kaga bangaren tauhidi ne can ma halitta tauhidi ne nan ma maganar da kanwanin Allah shi ma mene tauhidi ne yace la yakhluqu baban a can kenan ko nan kuma yace masalul ladina takazu min dunillahi awliya'a ka masalil ankabuti kamar misalin gidan giza-giza ne wai ittakazat baita aka rike shi gida wanda zai tsare mutum daga ruwan sama ko iska sai Allah ya ce ji kai wa inna awhanal buyuti mafi raunin gida a duniya wallahi la baitul ankabuti gidan giza-giza sau da za ka zo gyara riga ba za ka iya tafiya da gidan da mai gidan eh ka san ko ne mafi rushewa da lalacewar gidaje da gidan da mai gidan za ka ɗago su da riga ka baka baka ma fa sani ba ba wai irin da da nufin nan ne ba a ka zo gyara riga ne kawai ka yayo da gidan da mai gidan to kaji Allah yana buga misali to irin waɗannan misalan ne Allah yake bugawa alqur'ani sai har nasu kama mene magana na yala ya ta buga misali ya yi yala yake cewa fala tadribu lillahi al-amsal na cikin suratul nahl inna allaha ya'lamu wa antum daraba allahu mathalan rajulaini ko hadi wa abukar laifin da umar da zaka nahu min dari zaka nasa na bawai tuku min sarar wajen har alaihi sallallahu alhamdulillah ko ya ce wata rabu allahu mathalan abdan mamlukan la ya kadiru ala shay'in wa huwa kallun ala maulahu la aina ma yuwajjihu la yati wala yasawi huwa wa mai yamur bil adi wala salatun mustaqim an gane maganan kuwa nan kuma kasa ya ce wa daraballahu mathal an gane maganan kuwa رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل هل يستويان الحمد لله بل أكثرهم إنك ميت وإنه ميت الله يسلم داتي إن كان وانا تكي سورة زكرب أبا زكرب زمع Allah ya samu dace kusa da hama yake so irin waɗannan misalan ne Allah yake buga su a cikin alkur'ani to in ya buga wani lokacin ba sa cewa komai amma yaka buga da wani abu haka sai su ce a to wani irin qur'ani ne kuma ana buga misali da abubuwa tafe ma'ana abin da bai da daraja sosai to shi abin da basu gane ba shine wanda ya giwa fa shine kuma yayi sauro kun gane magana kuma a rai kiwa na da rai kuma sauro ma suke da rai kun gane maganin kuwa kuma da ya halitta giwa yadda bai yi wahala a halittar sauro ba haka wahala bai ba shi ba halittar giwa ma'ana kai ne kake ganin ta kan ta tsaya jin katuwa amma shi yadda yake halittar sauro haka ya halitta ta kun gane magana wanda kuma misali aluman na rayuwa duk abin da ya fi girma ya fi ba da wahala wajen halitta shi to kaga Allah subhanahu wataala laisa kamithlihi din kenan da haka su ne suke ganin to ya kamata an za a buga misali a buga da wani abu mai daraja ko mai girma haka to ai da mai darajar da mai mara darajar duk shi ne ya yi shi kuma ba tare da ya bambanta wajen wahalan halitta ba an gane magana to shine sai Allah yake cewa inna Allah la yastahi bi jin kunya saboda mutum ne yake da dukiya biliyan kaza ko trillion kaza ko quadrillion kaza da naira goma da tiriliyan kaza duka kudin shi ne mallake shi ne da haka ya dauki dubu ɗari biyar ya bada nashi ne ya dauki naira goma ya bada nashi ne kun gane magana da haka da giwar da su suke so a buga misali da ita da kuma me suke so a buga misali da shi da kuma fi kankanta irin sauran duka a wurin Allah halittar shi ne shi bai da bambanci a wurin shi rai ne ya sa ma kowannen su Allah yake cewa ma fa'udatan abin da bai kai sauro ba ma fauka ko sama da sauran saboda shi ya halicci abin shi shi yasa ka lura da wani abu shi Allah zai rantse da komai amma kuma ba da maka rantse da wani shi kun gane magana me yasa saboda duk abin da Allah ya rantse da shi shi halitta shi yayi na'am kai kuma duk abin da zaka rantse da shi shi ya halitta ka kun gane magana sai ka je cewa shamsu wa duha wal qamari idza tala wat tin waz zaitun an gane maganar kuwa duka yana rantsewa da komai da ya ga dama cikin halittun shi amma shi kuma bai yadda ka rantse da wani shi ba saboda wani shi bai da ta cewa a kanka kuma bai ma yi ka ba da sauransu Allah ya sa mu dace da haka shi yana iya buga misali da komai fa amma allazina amanu amma waɗanda suka yi imani fa ya'lamu da su suna sani an gane magana da imanin su kenan cewa annahu alhaqqu min rabbihim gaskiya ne daga wurin ubangijinsu ma'ana wanda ya buga wannan misalin Allah ne kamar da yake buga da duk abin da ya ga dama wannan shine imani ai ku lura da akwai abubuwa da dama wanda imani ne kawai ke sa ka yarda da su amma out of sense ne hankali ma ba zai dauka ba kun gane maganar kuwa misali yanzu ai imani ne ta sa za ka yarda da duk abin da yake cikin aljanna sai da shi hankali na dilin ne da abin da yake iya gani ko abin da yake iya ji ko abin da yake iya shaƙa ko abin da yake iya ɗanɗana ko abin da yake ji haka shi filin kenan an gane magana duk abin da ya fita daga wannan hankali sai dai a karba kawai ku gane ba abin ido baya iya ganin shi kunni bai iya jin sautinsa hanci bai iya shakan shi baki bai iya ɗanɗanansa jiki a jiki ba ka iya jinsa tunda kamar yanzu misali iska ai zaka ji tana shigan ka sanyin ne kawai amma ka kama sanyin haka wannan ba za ka iya kama shi ba kun gane magana zaka ji a jikinka kana jin zazzabi amma ka kama zazzabin haka ba zai kamu ba to shi hankali yana dilin ne da waɗannan abubuwa wanda sense ne haka to abin da ya wuce wannan kuma wanda za a baka labari na zai faru ko kuma ya faru wanda baka sani ba sai dai believe yadda ne kawai za ka yi kai imani to duka irin waɗannan shi ne sai ga zama imani ne ke sa mutum yana ta yadda yana gasgata yadda ya gasgata yadda ya gasgata yanzu ba takarda ne hannunmu ba amma mun yadda da wanda aka tura ai mun taba ganin shi ba amma kuma muna fada saboda an taba shi muna kisa saboda an taba shi saboda mun yi imanin akwai shi kuma akwai wanda ya aiko shi ba ko wanda ya aiko shi ba ko shi ba mu taba ganin shi ba shi wanda ya zo da sakon na nufin sayyidul wujud sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ke an samu suna ganin shi ido da ido wai ina son da yace wai wayan mutunci ne yana ta yawo kuma ga a zuwa mun san ƙarya su yawwa shi ne kawai eh su ban dora su akan imani ne su sun yadda Allah ya samu dace su kaga mu imanin mu ya hana mana mu yadda cewa bayan mutuwar shi ya mene su kuma su saboda ka'ida ta abin nan din su su ma din idan aka rushe cewa ana ganin shi face to face an rushe wata wata wani reshe ne a cikin tafiyar su shi za su ke ta kumfan baki har da zagi da kama kame da to shi ne Allah ya samu dace amma ba haka ba duk hujjan da zaka kawo musu sun san da ita amma kuma za su toye za su canza maka fasara su yi wannan da su galibi dan adam idan ya samu wata kwana ya rike yakan nemo mata hujja ko da ba hujja ba shine abin da suke ce mu shubha an gane abin da ya kama da ka iya yarda da shi a matsayin hujja amma ba hujja bane ya sa Muhammad bin Abdullah Allah ya ji kanshi ya kashe shubhata wanda abin da za a iya kawo a ce hujja ne wanda ya sa ake kaza sai kawo maka shi sai ije maka sai ce amma kuma ba hujja bane an gane magana na'am sai Allah yake cewa fa amman lazina amanu wanda suka yi imani fa yalamuna annahu laqu min rabbihim suna sanin cewa gaskiya ne daga wurin ubangijin su wani imani imanin baga ko ko haccan ina yi imani ba shine kace la ilaha illallah ba muhammadu rasulullah da baki ko ba shine imani ba to wanda suka faɗi wannan su ake magana da su ko ko wanda harcen sun kulle saboda ku gane maganan abinda nake nufi in ce a wannan wurin shi ne arna da yawa ko wanda sun yadda annabi wa sallama gaskiya ne abin da ya zo da shi ma gaskiya ne amma ba su furta kalmar shahada ba su mutu a ne kenan kaga sai an lafasa kenan ko tunan an ce fa amman lazina amanu waɗanda suka yi imani kun gane maganin kuwa fa ya alamu na su suna sani to kaga ana magana da sahabban man salama mutanen kirki in ba haka in lafazin imani ne ai abdullahi dan ubay dan salul a gaban annabi ya musulunta mun gane magana amma shi kuma duk abin da annabi ya zo da shi yana shakka har da awan ma kanta da awan gaba ɗaya yana shakkan gaskiya ne ko ƙarya ne wai da maganan wakila a zo da wata aya yana shakkan da a shi gaba ɗaya da awan ne from A to Z ma yana shakkan gaskiya ne ko ƙarya ne amma kuma ai kaga ya furta kalmar mene kuma sannan yana sallah yana amilu salihati kun gane magana to kaga in ka kalli zahiri ne yayi kalmar shahada ya shiga ina ya kuma yi sallah ya yi zaka ya yi abubuwan da ake yi kaga ya amul saliha ta kenan go amma kuma ba mumuni bane shi ba ma musulmi bane arni ne assalamu alaikum wa dan sunan arni ne addon nas qur'ani ba mun karanta ba wa minan nas may yaqulu wa bil yawmil akhir wa ma hum ai su arna ne kawai arnan cikin gida kenan masu halan fita fa amma allazina amanu dan da aka ce waɗanda suka yi imani fa yalamuna suna sanin annahu laqu min rabbihim gaskiya ne daga wurin ubangijin su masu imanin gaskiya kenan wa amma allazina kafar amma waɗanda suka kafurta da ƴan uwansu arnan cikin gida su munafikan kenan fa yaquluna su cewa suke ma za arada Allahu bi hada masala me Allah yake nufi da buga irin waɗannan misalan da yake bugawa an gane magana sai dai yudillu bihi kathira wa yahdi bihi da yawa Allah subhanahu wataala dalilin wannan misalin ai akwai abin da suka rinka faruwa a zamanin manzon sallama wanda suka sa wasu da yawa suna ridda mana wanda ba su gama yadda da tafiyan ba su suka ridda yanzu misali lokacin da aka juyar da alkibla da ana kallon baitul maqdis watanni ko sai aka juyar da su ina kaaba kai kaga wasu da yawa sun ga su ba za su iya tafiyan ba an gane magana to shine Allah ke cewa ko da ke abu ne mai girma yana da wahala sai dai ma waɗanda aka ba wa imani su ko a jikinsu su yan sami yana ne inda maka da kawai mu zaɓi ila Allah wa rasuli ya kuma bai don ayya kudu sami yana hawa a tsana su kawai yan sami yana ne ne shi yasa ai kullum munafakai suna kallon sahabbai wawaye ne ba su da hankali ba su san ciwon kansu ba wannan da muka karanta din na farkon bakara na'am bai zaki da lahum la tusidu kalu su gyara suke yi wai da ƙila lahum aminu kama amanan nasu kalu mudin anominu kama amanan sufaha da kullum suna ganin sabai ne su duk abin da annabi ya faɗa suna rawan jiki da sun aikata an gane magana su sun imani da baki amma su wannan da'awan bata musu ba to kuma ikon Allah wannan musibar tana na a duk majalisi da ka sani na ilimi duka in dai mutum uku za su zauna an gane to in Allah da ko wanda yana cikin tafiya amma ba 100% mai wani 90 wani 80 wani 70 wani 50 wani 40 mai ko Allah wani mai putin ma kuma ko duk abin da ake nema suna nan kan gaba sai sun kawo amma su tafiyan bata musu ba shi kuma na malamin mu algarku ya ce idan tafiyan bata maka ba ka je ka samu majalisin da ka fi nasuwa da ita saboda kar ka wahal da kanka kai bata maka ba tafiyan ba kuma ka ki barinta an gane magana su galibi irin wannan akwai abin da suka su ne suke nema kawai da wancan dama su da ss dama suna ma gwamnati ne aiki tana biyan su so nan dama sun zo ne an aiko su ne su ji me ake yi a wurin kuma za su yi mu'amala da kai saboda su san sirrinka da sauransu wannan wani abu a wani shi ba gwamnatin da ke biye shi kawai karen shi ne ta kawo shi kuma tafiyan ba ta mishi ba kuma ya ki ya tafi duk majalisi da ka sani na ilimi tunda babban majalisin an sami irin su abdullahi dan ubai dan sallo ce bara ya shigo dan ya fasa target din shi shine idan musulmi sun yi nasara dole a bar shi saboda yana sallah idan kuma arna ne suka yi nasara to ai duk wani report su suna kai musu da haka sun san mana tare to ka gani wani Allah wanda yake wannan ba ganin wayo yake ba saboda ya kare kansa Allah ya sa mu dace to har yanzu din dukkan da'awa da ka sani in ce duka duka ba duk wata majalisi da ka sani sai dai kawai kai idan baka sani ba kawai amma duka akwai waɗannan masu wannan sukukun duk da ambata na wanda suke wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ba su ba kuma bala'in shine mafi yawanci kuma su ne suke jikin malama ba gane ba galibi wasu waɗanda suke tsakani da Allah suna son tafiya su kuma suna gefe suna zuwa tafiyan suna sauraron duk abin da ake yi amma kuma ko ta cewa ba su da shi a cikin tafiya kun gane magana amma waɗanda da yawansu kuma wanda abin da suka ce yawanci shi ake yi a wurin kuma da yawansu wallahi wani da malaman kawai suke na faɗa ma duk inda ka sani na majalisi tunda in ka samu mutum uku mafi yawanci biyu daga cikin su tafiyan ba ta yi musu 100% ba ila ɗaya ne zaka ga abubakar siddiqu ne gudana shi bai taɓa shakka ba amma duka da yawan su biyun kenan cikin ukun kenan ko idan malamin ya yi wani abin da suke ganin bai ba su ga kai ko ba su faɗa gaban shi ba za su koma gefe guda suna cewa mene kai wannan abin bai yi ba da sauransu kun gane magana shi abakar ai ba zai faɗa gaba na ba kuma ba za ka taɓa jin labarin ya je wani gefe guda yana kukune ba kun gane magana dan ba mu misali har masu imanin ai lokacin da aka yi sulhu hudaybiya a sayyidina umar yace ban taba shakkar musulunci gaskiya ne ko karya ba sai da aka yi sulhu hudaybiya naga sulhu ne zalla kwara ne mu aka cuta amma annabi ya ce ba komai a sayanin abuga kun gane magana amma da yaje wajen bakar yace wai ba annabi ya ce za mu shiga garin makka ba amini na tadkhulun al-masjid al-haram insha Allah ne sai yace ya ce maka bana dukat umar ne yake tambaya abubakar ba amma ya ce maka ne ya ce ma bana ne shi ba taɓa wani abu to irin abubakar ɗin ba wai na ce wasu abai sun samu matsala ba ne na mun akwai abin da duk imanin ka idan aka bukata sai ga kai wannan abin sai dai kawai ka yarda da tafiyar da kawai malamin ka yarda da shi kawai amma dai kam abin sai a hankali misali ne na buga mana da can babban hedikwata ko to amma misali a rayuwa irin na yau da kullum haka mu misali malamin mu lokacin ce muku aka sai wannan gidan da miliyan ashirin ya sa aka rushe shi cewa suka yi malam bai haukace da yawan ɗalibai ya za a sai gida maimakon a bada haya shi kuma yana kallo ne a wurin a daɗa samun wurin idi kun gane magana su ko za kallon miliyan ashirin fa a wancan lokacin kamar inda za a ce a sayar gidan zai kai miliyan hamsin kuwa mai kamar ba to yanzu kuma har ga yi ofsaya makaranta aka gina wurin ofsaya hawa uku to kaga ai tafi alheri ai an gane magana to mu shaifin shi ne kaga ai ma ɗaliban nashi ne suke ganin malam yana kuskure ne abin da yake kai kuma fa sun ki tafiya Allah ya samu dace to duka da'awa akwai irin su aka same su su da galibi suna shigowa ne su karanci malamin sai su zama duk abin da su yake so suna kokari to kuma da adam yana son mataimaki wanda za a aiki tare da shi to su ma su ubai dan salut dan ai su ma suna nan a cikin tafiya duk inda aka motsa bakin su baya shi ba kamar ranar da za a yi hudu da annabi ya bada shawara ai shugaban munafikai take ce wannan shawarar da ita tafi dacewa kawai haka ya karbi ne hamza ne da sa'ad bin mu'az a sa'ad bin mu'az wanda ake ta girgiza joshi din su ne suka ce ya rasulullahi mu tsaya a cikin garin madina mu samu kwana mu rinka makalewa to arnan da ya zo mu buge shi gaskiya fikiran ta yi to amma mu muna ganin za su iya kanye mana mata da yara kanana kuma wannan zai kashe mana gwiwa in zai yi in shawara ne a babu shawara wa amurhum shura bai nan ko muna ganin mu fita wajen gari mu tare su kawai a yi ta a ƙari mata step yara ƙanana ma su ma ba matsala sannan mai ce ba komai nakun za a yi abu shi abin bai mushi daɗi ba shi shiga munafukai shi yasa ya ma annabi wannan abin da ya mushi ga arnan ana kallo jiya da mutum ɗari uku ya zo wajen faɗa ai arnan suka zo kaga da yake tafiyan bata mishi ba fa sai da ya taɓa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so da shi wancan target ɗin shi ne shine in an samu kwana an makale shi zai zauna a gida ya jage ta ya rufe idan an gama faɗa ko ma dai suwa suka yi nasara suna da bakin magana kun gane magana to da haka shi wannan shawarar ba wai yayi supporting ɗinta ne saboda annabi ne ya kawo ta ba ta dace da san ran shi ne kawai fa amma allazina aman bayalamuna annabul haqu saboda su sun yi imani da duk abin da annabi ya kawo gaskiya ne shi kuma munafiki yana shaka haka mahar ne yasa fa ka dauke sa ka sa su a tasha duka guri ɗaya fa Allah ne ya sa su fa a tasha ɗaya munafinci wancan na itikadi ba nifaqul akbar yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wuta kenan ko to kafin nan yace inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai tara munafikai da kafirai duka an tan jahannama gaba da ai kaga ya musu kuɗin mene wuri sannan kuma can ya ware sai ce musu munafikai fi darkil asfali minan nar ka san addarak shine ƙasa zuwa ƙasa zuwa ƙasa mutum yana shugaban ƙasa ya dawo gwamna ya dawo ciyaman ya dawo kansala kaga ya gama rushewa to amma darajatu shine daga kansala ya samu ciyaman ya samu dan majalisar Abuja sai na sai ga gwamna ya haura sai shi ne shugaban Najeriya kaga ai yana samun darajatu kenan to shi ne aljanna darajatu ne hawa na gaba ya fi hawa na farko amma shi ta jahannama darakatu ne wanda yake kasan wannan ya fi shi bala'i an gane maganin ko to sai ce bi daraki ba darajatu ba daraki wancan rushewa na can kasa ramu yake a ciki kuma abin da na faɗa yana nuni ta ka kalli salon alkur'ani kafirai yana magana da su yace su yi imani su kuma yi aiki na gari abin da yake nema kenan two things wa su yadda da annabcin manzon sallama su kuma yi imani su yi aiki na gari an gane magana amma da ake so a karɓi munafukai sai da Allah ya kawo sharuɗa guda hudu kaga a gefe guda ma an ka kalli abu zaka ce na munafukai sharuɗan da za su cika sannan su yi imani ya fi na kafirai kun gane magana lokacin da annabi zai aiki mu'azu da muka karanta a cikin tauhid kitabut tauhid can ko hadisi yana cikin bukhari da muslim an gani me yake kira su zuwa ga kalmar tauhidi haka in fa ilhum ata'uka lidalik an gane fa alimu ka sanar da su anna laftar da alaihim sab kamsa salawati bil yawmi wal layla ga yace yace ka ce musu Allah ya wajauta musu salloli guda biyar a dare da yini 24 hours kenan ko fa irhum ata'uka lidalik idan suka ma biyayya mu'azu suka yadda za su yi mutanen yamen an gane magana fa alimu ta kasanar da su anna Allah tarada alaihim sadaqatan kalmar sadaqatan haka ya falle su ko qur'ani ma yana kiran sadaqatan da zakai innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati wa fi riqal gharibin wa fi sabilillah wa ibn sabil wa ibn sabil ko khudh min amwalihim sadaqatan tutayyiru mutazakima yace fa alimu ka sanar da su anna Allah tarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniya'i fa turadu ila fuqara'i kace musu Allah ya wajabta musu zakka za a alsa daga masu kuɗin cikin su a maida mata talakawan cikin su bayinu ata'uka lidalik in suka yi ma biyayya ya ce fa'iya kama wakara imu an wale ne wata ƙida watan mazulun fa'in na wulai sabai na wabai lamma hijama a ga daga ran ya samu gefe ya ce to kanka zaɓa musu dukiya ka rinka kokwata kana ansa ya ce saboda addu'a wanda aka zalunce shi ba ta da kayanaki zuwa ta ke wurin Allah to mu shayi shi ne kaga abin da aka nema a wajen halin kitabi na ka tati kawun min halin kitabi ya ce mishi ko ya ce za ka je wajen mutanen da aka ba wa littafi to mu shayi shi ne kaga kira zuwa ga kalmar shahada sai sallah sai zakka shikenan kawai amma yau ga munafikai Allah yana cewa in sun cika mu sharɗa hudu sannan karbe su innal munafiqina fi darki asfal minan la tajid lahum sai ce illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi rabbuhum yace munafikai suna ramun wutan da can kasa zan sa su yace sai dai waɗanda suka tuba suka gyara aikin su oda aikin nasu ba gyararre bane eh suka yi duko da Allah oda ba su yarda da Allah ba ke na eh wa akhna su suka yi ikhlasi aikin suna yi dan Allah to idan da ba dan Allah suke bai wallahi sai ce to ko lai kamal mu'mini wadannan suna tare da mu'mini amma an kafirai zai ce su yi imani su yi aiki na gari su yi imani su yi aiki ne to su wannan sun yi imanin na baka kuma suna aikin na garin kenan ko amma Allah ya ce dukkan su munafikan wuta zan sa su a can na ramin kasa yace sai dai waɗanda suka yi imani na gaskiya suka gyara aikin su suka rike da arko da Allah sannan suka yi abin su dan Allah sannan suna tare da mummunai yasa duk wannan shakkan da arna suke yi munafikai ma su ma suna shakka yan hayata hayata lima to a duniya ne da annabi salama ya ce an nuna mashi iran a wancan lokacin da rumawa za su yi nasara ya ga gamu ne su sun yadda amma muna fuka sun koma gefe guda suna na fama da nan yankin laraba makar sun kawo muna hari mutum dubu goma sha biyar rasa yadda za su aka yi kuma kana kiran mana wancan ca ya ga suna shakka kenan ko amma da ne fi kulubin zaihun bai tabbira mata sha ba shi ne Allah yake wa amman lazina kafaru amma waɗanda suka kafurta su ne butulu kafurci ba shi ne butulci amma alheri kai kuma ka saka da ne Allah ya yi musu duk abin da suke nema a rayuwa kuma sai su bauta ma wani shi bai kuluna cewa suke ma za a rada Allah bi hada mata me Allah yake nufi da irin wannan misalin kaga su sun fito da magana fili ko su kuma munafukai yan uwansu arna su kuma suna boyewa a junansu sai dai yudullu bihi kathira Allah na batarwa da wannan misalin da yake buka da masu yawa cikin halittun shi sai su rinka shakka suna kokwanto cewa daga Allah ne ko kore manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yahdi bihi kathira su yana shiryarwa da yawa ma'ana masu yawa suna shiruwa a dalilin wannan misalin da Allah yake buga shi a alqur'ani inda ya buga misalin da yawa an gane magana to kamar an tambayi Allah wa yake bacewa sai ya ce a wa ma yudillu bihi ba wanda yake bacewa da wannan misalin da ake bugawa alkur'ani sai dai illal fasiki na sai dai fasikai an gane magana sau da shi a wurin shari'a musulunci ke nago fasiki ba shi ne mahangar da hausawa ke kiran fasiki ba shi fasiki a wurin su mazinaci ne haka ne wani fasiki ne to suna nufin mene ba su ka kiran barawo fasiki ba dan luwaɗi da irin dai wasu laifuffuka haka mai gurin ma ba fasiki ba ne ba su bane ai kuna ji na mai gulma wanda zai zauna ya ci naman wani shi ai ba fasiki bane ya go mai hada guri ma ba fasiki bane ƙarya ma ba fasiki bane mai cin amana ba fasiki bane mai saba alkawari ba fasiki bane masu gidi a wurin bawo shi shine mene mazanaci to kaga a mangatan shari'a shine duk wanda ya ka wanda ya fita daga da'a shi sunan shi fasiki an gane magana da aka wa ma yudillu bihi illa al-fasiqina ay al-kharijina an ta'atillah to ina zan samu wannan da Allah akwai wani arnan da kafirci shi yafi na shedan ku gane ba ya kai din ma sai an yi da gaske ko to shi shedan din da yake yin sujuda mai Allah yake wa id koma cikin suratul kafi ko wa id kulna lil malaikati isjudu adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaka ai ka ji kalmin ko ko baka iya larabci ba dai ba na arena ka ba amma dai ko ba haushen ne ai fasikun sai ya ce maka fasiki ba haka ne ba fasikun shine larabcin sai ce maka mene fasiki ai kaga still ma dai an dan dai kuskure ma ne ko to Allah yake cewa mun ce wa mala'iku su fadi su yi wa annabi Adamu sujuda saboda wannan falala da muka bashi na ilimi yasa dan adam da ilimi ne yake samun daukaka ko annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin wanda shi hadisin ne gantacce da larabawa suka nemi ya musu bayanin wace kabila ta gidan nan da barko ya dauka suna magana wanda ya gwada raza ne haka a rayuwa me yace a takawun wanda ya fi su takawa suka ce ba wannan muke tambayan ka ba ya rasulullahi mu ba wannan ne ba annabi ya ce a to kuna nufin wanda ya fi tsarkin nasaba ne da dangantaka irin pure din nan Yusuf ne annabin Allah baban shi annabi Yakubu annabin Allah kakan shi annabi Isa ka annabin Allah baban kakan shi annabi Ibrahim badani suka ce ba wannan muke tambayan ka ba yace au kuna magana akan zinare kenan wanda suka fi daraja a kabilun Larabawa sai yace khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami amma yayin sharadin idza faqihu idan suka yi ilimi ilimin shine kawai dage to mu koma can ba muna maganar fasiki ba yau tunda na Allah ya ce wa ma yujillu bihi illa al-fasiqina nan ba a ce fasikuna ba saboda illa idan ta zo sunan da yazo bayan ta yana daukar nasaba ne sai dai idan wasu dalilai ta sharda da wasu ba shi wannan nasaba da ake nema shine ya kunce ta kai represented din shi a jam'i na maza an gane maganar asalin shi inda mutum ɗaya ne Allah zai ce ne wa ma yudillu bihi illa al-fasiqa an ji wata fataha ta ko wanda muke ce mata nasaba an gane maganar to tunda suna da yawa sai aka sa yawa aka ce fasiki to ita nunin din fa wa nunu iwadin ana ta nuni filismul mufrad ne ai asali ya kan ce ibrikun don mun guda biyu ne a wurin rufa ango to tunda za a abin nan sai a kawo nuni instead a ce misali illa al-fasiqin an gane magana to sai a kawo nuni kawai sai a ce illa al-fasiqin ka ji abin da yasa aka kawo ta Allah ya sa mu dace so haka ne kawai wannan ma'ana mansuba ne al-istisna'i haka kawo to mu koma can ai ka lura can ya ce wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinni shi sai da shi iblis ka asalin sunan shi wanda Allah ya samu kalmar shedan ya zo ne saboda ya fita daga cikin da'a an gane maganan shi fa shedani ana nufin duk wanda yake kangaren ne kawai baya ma Allah biyayya a dabba ne a mutum ne a aljani ne a ko menene shine shedani kun gane maganan kuwa in ba ka ba suna aljani normal flat wannan kamar da ake ce bil adama dan adam a sunan shi aljani ne jinni ne an gane maganan ko in suka kai karfi ne sun cika to shine ibritu shine wanda Allah ya faɗa cikin suratu annaml kenan ko kana ifritu min aljin ana atika bihi qabla an takuma min makamika wa inni alayhi laqawiyul ma ina da karfin kawa kuma amintacce ne ba zai ma ƙarya ba na'am to ifritu kenan idan kuma an girma ba a san an girma ba irin mutane kama an kai 50 years aka zuwa ƙasa ana neman kabari amma kuma ana ci gaba da abin da yara ƙanana ke yi to shine suke ce musu marada marada Eh, to su ne waɗanda ake ɗaurewa a ramadana in ba haka wai za ka ga a ramadana aljani ya tashi a jikin wata mata an kuma ce ana ɗaura aljanu shi ne da wasu suke confusion they are so bewildered suna ta mamaki annabi ya ce sun yadda gaskiya ne to amma wata hafin kuma idon suna gani kuma aljanun wance ya tashi kun gane magana to me yasa aljanun wance ya tashi an ɗaura aljanu igiyar nashi ne ya kubuce duka a'a mara da ake ɗaurewa irin waɗannan kauraren da zaka ga karatun ƙurani kake amma sai zagi Allah ma kawai ma'ana in a mutane ne cikakkun yan iska waɗanda wani idan ka yi ido biyu da shi dan adam ne mutum da irin kama Allah ba ka san ka sake kallon shi ni dai na taɓa ganin wani a Zaria malamin subbu ne tatacce Allah da muka yi ido biyu da shi na kawar da kai na ba na son in sake ga lokacin muna karatu a Zaria a cikin kwarbai kaga mutum ne dan uwana amma kai ina ana aduriya ha ba mala ai aduriya wani abu ne tsoro mala yake wannan to kaga mutum ne dan uwana to su ma aljanin irin waɗannan mara daɗin su ake daure ya sai ga ko mata ne da ra- da madana za ga zanto karfe uku na dare ba wai saboda mutane suna fitowa suna yawo da yasa suke yau na a tsoron ne ba sa ji kawai amma in karfe uku nan a idan ramadanan nan ta wuce da po da baho da sauran suke shiga saboda ma kasa fito tsoro suke ji ba haka bane so look at su din aka saki su ake daurewa kuma su ake saki an dan ji to waɗanda suke kuma overall su ogogin gaba ɗaya su duk wani iskanci sun riga sun yi digiri sun zama professors to su ne shayatin an gane idan zai kace shayatin jinni wal insi ai ka ce ya ce ko iri badu milabadin sukrufal qawli wani sha rabbuka ma fa'alu fasarhum wa ma yaftarun cikin suratul al-anam kenan go to haka da haka shine categories din ma'ana matakan nasu wanda ya kai wancan ranking din to shine shedani an gane ba to sai Allah ya ce illa iblisa ya kira shi da sunan shi da ya san ya sa mishi kana min aljin shi da ma ya kasance daga jinsin aljinu ne babba saka ai kharaja an ta'atillah kenan sai ya fasikanci menene fasikanci sai ya fita daga yin biyayyar na sujudan shi bai yi ba aka ji kalmar da Allah ya kira shi babba saka sai ya ka fita daga yin da'a to kaji amru hangan shari'a fasiki shine wanda ya fita makareci ma fasiki ne a mahanga na shari'a ba mahangan bahaushe ba ai ko abin da bahaushe ke daukar su abin nan wanda mahangan shari'a ba daidai bane yanzu misali kamar shi a wurin shi ba haushe munafiki a wurin shi ne mai haɗa guri a yi magana ya ɗauke ta da kai ta can haka yake amma hangan ba haushe yan ma shi haka da ce munafikin fa nan muka yi magana da yake shi fa munafiki ne sai ya je ya ka a man- annamibi ne a wajen shari'a munafiki wanda yake da wancan siffofin ne in munafakul akbar ne shi bai ma yadda da musuluncin a matsayin addini ba yasa akwai waɗanda suke yasa abubuwa da yau a yau a zamani ma hangar zamani alamar sani ba suna shirin zama wancan munafukan da zamanin annabi ake magana suna wutar jahannama Allah kuma za su ci gaba da sallah sallah Abdullahi dan Ubay a bayan annabi yake sallar shi babban limamin kenan da chief imam gaba ɗaya har na manzanni ba amma kuma yana wutar jahannama an mishi duk abin da ake maɗa da ciki ba abin da ya tare mishi ya ma zainabu sallah ya mishi sallah ya ba da mayafin shi a rufe zainabu kubra ya ba da mayafin shi a rufe shi ya je kan kabarinta ya mata addu'a ya je kan kabarin shi ya mishi addu'a ya kuma duka bai tare mishi kan wuta za shi to akwai wanda suke irin wannan irin wannan zaka ji na cewa ai wannan zamanin wayewan bai da- musulunci bai dace da zamanin yanzu ba in ka tsaya zaka bi musulunci ba kauye zaka irin kun gane irin wannan na maganganu To duk wanda yake irin wannan set ya taho masu gidan shi ne wallahi ya ci gaba da sallah ne kawai sai ya je kiyama ya tarar da lissafin kiyama ta kusa fa na nufin daga ranar da mutum ya mutu ma- mata ba kada kamar ya mutu duk wanda ya mutu kiyama ya ta tsaya tunda duk abin da zai gani na can lahira za a fara saka mushi yara gani kuma duk azaban za a fara mushi daga rinsa ga kiyama ya ta tsaya ba wancan kiyamatul akbar wanda za a tashi bayi ba Allah ya sa mu dace Duk irin wannan jabacin ka kai shiru ai in zo in kana magana za ka yi musulunci na irin wannan zamanin da ai an ci gaba da sauransu wani ci gaba da ya kawo shi wanda ya wuce na musulunci su ma a lokacin suna ganin akwai yashin wayewa ba ga suna ce musu ba mumin kama amana za mu imani yadda wawaye suka yi to ai su ma irin waɗannan suke ganin in ka tsaya za ka rike musulunci ci gaba nan za a yi baka kenan musulunci yana da ta'akhur ko har ba cikin larabawa ba wai nan ba ga suna takaddum shine civilization a ta'akhur kuma irin ci gaban ci gaban mai haƙin rijiya ma'ana mutum ya baya ba yana ƙara lami ba yana cewa mun kusa taɓo ruwa yana ƙara kasa yana ƙara cewa ya ci gaba Allah ya samu da shi so mu gyara ɗan uwa irin waɗannan lafazin kar ka kar a ja bakin ka cewa musulunci bai dace da wayewar mu na yanzu ba in ka ce za ka kawo musulunci ne ai za a yi baka waye waye a ja bakin ka masu gidanka ma lai dan ubai dan salishi suka faɗa Allah ya samu dace to nan muna fassara wa maikil bihi ilal ne alfasiki ne ko da aka kalmar fasiki ne da ake nufi shine waɗanda suke fita daga yi wa Allah da'a amma masu imanin gaskiya su waɗannan su ba sa cikin maganar fasiki ne da ake magana an gane magana idan fasikan kala biyu ne akwai fasikan da sun fita daga cikin tafiyar musulunci akwai kuma fasikai da wannan normal na masu sabo Allah an gane magana to wannan shi da ake magana na nufin na manyan arnan ne amma su asalin masu imani a Allah ya yi kanin su a cikin suratul nur a shafin karshe ko innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma huwa ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yastazinu innal ladhina yastazunaka ulaika alladhina da naka sake koma wancan shafin karshe a cikin suratul nur ko sake dawowa nan cikin suratul hujurat a shafin karshe innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajadu ya mali ma anfusihim ulaika humus sadi kuna su ba sa shakka game da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya kawo sun yadda 100% cewa gaskiya ne amma mutum yana shakkan wani abu yana yadda da wani abu to raba kafa munafikai suke yi. Allah ya samu dace Allah ya ba mu imani su waye munafikan su da Allah yake magana su waye fasikai kai afwan su ne alladhina yankuduna ahadallahi su ne waɗanda suke warware alkawarin Allah min ba da misaki bayan sun kulla alkawarin da Allah to alkawarin kala biyu ne alkawari kala na akwai babban akwai kuma karamin asalin babban alkawari shine wanda aka ɗauka lokacin da muke gadon bayan annabi Adam alayhi salam duk wanda kaga an halicce shi a duniya an taɓa halittar shi a kafin wani halitta alamar zarri ake cewa duniyan halitta ta an gane magana ni din an sake yi na ne bayan mun yi wancan mun yi alkawari har da storm da su fir'auna da su dukkawa da kowa da musulmi da arni shine wancan da ke cikin suratul la'arafi an gane magana wai da kaza rabbuka min bani adama min dhururihim dhurriyatan wa asadahum ala alastu bi rabbikum qalu an takunu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw takunu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'di an gane magana to wancan alkawari shine babban alkawari da Allah yake cewa mun rike alkawari da yayan Adamu lokacin suna gadan bayan shi wani adatta ne akai an gane magana alamun zarri ne ya ya yanayin shi sai kai imani kawai an gane magana an yi mu a wancan lokacin da musulman da kafiran da munafikan da duka in dai kai dan adam ne har wanda za a halicce shi a ranar da za a yi busa kaho ke da kiyawa ke rungo wanda uwan shi za ta yi naƙunan shi a ƙarshe da last person da za a yi bombing din shi za a halicce shi to sai da aka yi shi a wancan kuma ya kai alkawari da Allah alastu bi rabbikum Allah ya ce ba ni ne ubangiji kuma dukkanmu da mu da musulman da kafaran da kowa muka ce eh kai Allah ya ce saboda kar kiyama ta tsaya ku ce kun gafala ayan qur'ani ne ba hadisi bane ai goje ka duba tafsirin malamai akai an gane magana to wancan ita ce asalin al'ahadul akbar babban alkawari da akai to su kafirai yankuduna hadan lahi wancan ba an gane magana karamin shine wanda manzo Allah sallama yake cewa ayatul munafiqu salasa da ni idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akdaba wa idza tumina khana bil kha'i kenan ko ba kana na kafin ba wannan ya kasance ne khana bil kha'i shine ha'inci ayan isa ma yace alaman da za ga dan wannan munafiki ne alamomin shine ƙarya a magana saboda ka'idar shari'a ko mumuni baya ƙarya haka annabi ya ce ka'idan kenan to mu ya wani aji mu je kenan a baga shi ne abin an tafiyar salama ana iya samun mummuni marowaci ya ce ana iya samun ruwa an gane ruwa ko ana iya samun mummuni matsuwarci tsoro ya ce ana samu ana samun mummuni makarici babu makarici babu haka ka'idan take Allah ya samu daji in kana so buga ma misali ne cikin sabon maza salama abu sufiyar ba ta waya bane haka halin shi yake matan shi ita ba da labari abu sufiyar ba miloniya bane amma abu sufiyar biloniya ne a san kudi mutum da ya taka biliyan duk da neran ta zama yayi ne a still mai kudi ne biliyan da ya- yana da miliyan ɗari kuma biliyan ɗaya ko to abu sufiyar ne ya haura biloniya ne shi ba miloniya bane a naira yanzu amma mai takawa ƙara hindi ta ce abin da zai bamu mu cinyi da 'ya'yan shi mu koshi baya bamu kasan kuwa na yana da ruwa shine ashuhu idan ka ce wani bakhil ne marubuci ne zai sa kaya mai kyau zai ci mai kyau zai gina gida mai kyau amma fa baya kwantalo kai dai ya baka ba zai yi ba to wannan bakhilu ne a larabci wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya ruwa kanshi ai ibada ubal ya rubuta mai ladan ku amma ash-shahihu shine masulu shi ma bai ci dukiyar ba balle kanka so kun gane magana? da ala kowanne furewa a ciki wannan shahihun na ƙarshen da ke hoto shi ne wa mai yuka su a annasi faula ya kawo mali wanda aka tare mishi ruwan kai shi an gane magana? so wanda ake magana wancan ke to kowanne ne ma na buga ma misali na yawanci ana samun mumuni abu su fiyan mumuni ne har kabari ya haka ba yana zuwa ya kwanta saboda ta tuna tuna mai lahira an gane magana ya musulunta a fatawo makka ai imani ko mai gaskiya na gaskiya 100% tunda farko abin da ya fara shi ne da ya kama musulunta ya ce maza labara je maka yake ai ya zo ya kashe musu guya ka san a yaki da aka yi farfaganda yana tasiri a ce ai mun riga mun gama da su to sai ga a to sauran supporters din wanda suke supporting din can gwiwar su ya mene waɗanda kuma suke supporting din wannan bangaren su kuma sun daɗa samun karfin mene gwiwa to farfaganda yana tasiri Allah ya samu dace yayin ce musu kaki Muhammadu fa ya zo da rundunar da wallahi ba da ya faɗa da su ai kaga ya kashe ma'arnan makka a lokacin guya take ne da hindu ke matar shi kenan hindu ta tsallata ta kuma waje take kuma kokarin yanka tsohon nan ita kaga ta yi kokari ta kawar da wannan tsoro da ya mene kenan ya bada shi da aka yi imani imani da gaske amma ta kawo kara ta ce shi abin da zai ba mu ci mu koshi ni da yaya mu wallahi ba ya ba mu. ba kuma talaka bane in kara ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wancan hadisin da matar ta ce mishi waɗanda suka nemo neman aure na zaurawa guda uku ne. akwai Abu Jahl akwai Muawiya ibn Abi Sufyan akwai kuma Usama tu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Abu Jahl la ya dawa sawa na take wa amma Muawiya tu fasulukul la malala fanki Usama yace Abu Jahl sandan shi na wuya malamai sun yi fassara daban-daban to amma ba wani ne a gaba ba ma'ana sandan shi na wuya shi ne baya daukar reni mai kuɗi ne shi. na biyu kuma abu sufiya shi mu aure tubu na biyu sufiya fa su ulukun la malala bai da ko sisi talaka ne na ga kuɗin aure to ko ka san wai baban nashi da ake magana mu aure tubu na biyu sufiya shi ne abu sufiya ne wannan sarkin na maka a wancan lokacin dan kasuwan nan babban mai kuɗin nan shi mutum dai inda tun hindin nan kun gane magana amma mai annabi ya ce wasu lukun lamala lahu ba da kuɗi saboda mene wanda bai ba da abincin da za a ci a ƙoshi ba shine zai ma wancan aure kun gane maganin kuwa amma kuma abu su fiyar mene mumuni ne sahabi wanda in aka ji an radiyallahu anhu to yana ciki waradu ne kaga an samu mumuni amma kwantala yana mishi ne ne an gane magana idan kuma kana maganar tsoro da za a iya samun tsoro haka irin kurkuzi lokacin da aka tara mata da yara ƙanana a udu a gefe guda aka ce a kula da su ai su yan shi'a suna kawo wa dan su zagi ya sani bin sabit an gane amma har tabbas hadisan ta faru hasan bin sabit inda ya kai maka baki to za jikoki da tattaba ko za a rinka faɗa kuma wakan nan za su yi musu tasiri ma'ana wake na tasiri a wajen larabawa idan aka aibata ka sai magana ta ta binka jikokinka da yayanka da tattaba ko ya ta aibata su da wannan waka da haka yasa sarakuna wancan lokacin suke jin tsoron mawaka waɗanda suka iya zagiya waka idan suka zo fada to gudu suke ba su kuɗi mai yawa saboda kar suna waka su yaba wa mutum kuma ta duniya in suka yaba ma mutum sannan kuma in suka kushe shi suka zage shi da wani habaici suka yi zambo to kuma tana bai shi har an gane magana yasa yana so mara bin abdulaziz mawakin ya zo ya gama waka shi ko kallon shi yayi shi ne ke cewa wannan irin mai sarauta ne yana ba wa talaka yana hana mawaka saboda a adatan an saba mawakan ne ake ba su a kyale saboda su ne suke da sharrin baki an gane magana so mushahidin mu ne shine Hassan ibn Thabit shine mai tare ma annabi duk wani zambo da aka mishi na cin mutunci idan ya jefe su da ita malam suka rasa yadda za su yi mawaƙan larabawan su na jahiliyan arnan da suke yi wannan shine mai ajmal min kalam taraka ta'ini wa akmal min kalam talidun nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin faka annaka da khuliqta kama ta sha'u yana yaban mun zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kyau irin naka ba wata yar ta wahayinta yace ido da ido bai taba gani na mai kyan irin ka ba cikin kamala kuwa babu wani halitta da aka yi ya ce kai kamar kai ne ka ce ma Allah ga yadda za a yi idan ga yadda za a yi hancin ga yadda za a yi bakin kai kamar kai ne ka ce ma Allah ga yadda za a halicce ka a ga ayyabo ne to amma lokacin da aka tara su nan wani arnan yahudawa da yake kusan unguwa unguwa ne kamar nan kaduna akwai irin sabon tasha akwai wasu unguwannin arna ko to su ma akwai bangaren unguwannin arna yahudawa ne ma arna a wurin na faɗa mana dalilin zaman su aiko a karatu cewa dalilin zaman su shine iyayensu da kakanninsu sun bibiyi duniya sun gada wannan wurin na madina akwai alamu yana cikin wurin da map din altauransu ya kai nuna zuwa ga annabin karshen zamani ya suka suka zazzauna suka tayowa suna wasiya wa yayansu kaji da nisa annabi ya zo ya tarar da su suna zaune a garin madina ne an gane magana unguwannin su haka so mu shayi dubu da ana shi ne sai suka yi lokacin sun san annabi ya fita kamar wanda suke samun ta jahila su jin labarin da yake faruwa ko a irin kinkinau din an gane magana da shi ne suka turo sai aje aje a duba to in zalla mata ne su suka kire da ka san bai hude ba shi da alƙawari an ga alƙawarin zaman lafiya ma maciya amana ne shi ne suka hango daga nesa safiya ta ce masu da bin sabit ga wani armi can kamar nake yanzu ka ga ka sai a hankali to su yi shi a sukan kawo wannan misali ne su yi dariya su nuna sahaban annabi ragu kun gane magana su shi ne so amma mun wannan babu ne misali gasgata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ana iya samu ne amma yana da tsoro a halittar shi an gane maganin kuwa to zaka yace ba zai iya da shi ba. amma ita safiya ta kake shi ta cire kanta jefa musu suka ci kafa suka wuce safiya mace ce amma mai kamar maza gaskiya sai ta ba ma ɗanta training ɗin da a faɗa tarihi ya rike mishi zubairu bin awam ɗanta na cikinta tarihi ya rike mishi ba makami kawai ya kashe arni da kukuwa ya kashe arni ɗari inda ko ko dagawa kake ka ije kawai ka daga mutum ɗari ka sauke zaka san kaya yake to balle arna ne sojoji wanda sun isa kowa yana gan kanshi amma sai da zubairu ya kashe ɗari zubairu bin awam sai da na umar bin khattab ya ce ɗaya ne daidai yake da mutum dubu ɗanta ne ta bashi ta bashi tarbiyya wata ta zo gidan ta ga yadda take idan ta saita ta harba ta samu sai ta ce mai saita wurin ya harba in ya harba ya saita bai samu sai ta wurin ba duka take mai duka ba wai na tausayi ba ta ce ke ba kya son sannan ta ce a ina miki training ne saboda ya taimaki dan dan uwa na Abdullahi kuma yayi da aka safi ita kadai ta musulunta mace ce mai kamar maza mushahidin shine kaga ya ji tsoron wancan sojan ne ne amma kuma Sa'ad bin Sabit sahabi ne mai ingantaccen imani amma ana samun mumuni makarici ce ba kuma kan sahabban manzon Allah kan mene ba za ka taba samun makarici ba duk wanda ka same shi makarici to munafiki ne su da masana'ansa ne ta kara mana a riyadu salihin mun karanta a baya wannan dogon hadisin na kaf dan malik da yake ba ma jikoki da yaya labari san da makance ne yace musu da za a je rubuci yakin tabuka yakin bankwana yace ban je tabuka ba mu uku an gane magana to ai da annabi ya dawo na tsaya a gaban shi annabi ya murmushi irin na fushi ya ce ka abu yana ka zuwa ya ce na rantsi da Allah in wajen waninka na zauna a gaban shi ina da hujjar da zan kare kaina amma kai idan nema kariya Allah zai kawo ayan Qur'ani ya karyata ni yace na rantsi da Allah ya Rasulullahi ba abin da yana ni zuwa ta buka ba ciwo ba ba ba lafiya na lau kai ban taba mallakar dabba guda biyu ba sai a wannan yakin ina da komai kawai zuwa ni ban yi ba Allah da wani gaskiya da ya wuce wannan annabi ya ce amma haza fa kada sadaka wannan gaskiya ya faɗa ka tashi sai Allah ya hukunci a kanka mun karanta da kowar yaji salihin nan je to mushahidin shine me annabi ya ce wannan ya faɗi gaskiya kenan waɗancan sun faɗi ne ne kun gane maganin kuwa kuma sai da aka yi kwana arba'in ba a mishi magana cikon na goma na hamsin ɗin ma aka ce ce mata yi ta wuce gida amma yi ku ba ai to amma daga baya sai Allah wa Allah salasatul ladina kullu kuwa ta iza da ka tare ni ne da ka in dai kaga mutum mai ƙarya kawai munafiki ne a zamanin annabi haka lissafin yake amma in dai sahabi ne baya ƙarya Allah ya babu ikon gyara to shine mu inda ya kai mu nan allazina yaquluna hadallahi go wanda suke warware kuma ga lokaci ko mun tashi a shari'in karin bayanin alladhina yanquduna ala allahi min ba'di inda akwai irin ayoyin da ke cikin suratu ar-ra'd abu mai ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika la qul kan gizbi na 35 an kara mun nan kawo 25 kenan kaga sun sun magana akan wurare da kauli ayoyin qur'ani sai ta magana akan wannan sufofin Allah ya samu dace in tashi alladhina yanquduna ala allahi min ba'di mi saki sufin munafikan kenan ko to wancan shine babban warware alkawari da kafirai suka yi ma Allah ko bayan sun shigo duniya suka ki bauta mishi shi kadai hada ma indi walillahi tawfiq wal ilmu inda Allah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين بصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم ات نفوسنا تقواها زكيها خير من زكاها انت وليها ولا ربنا زد علما لا كنا نزكي كلمه بالله ينفع سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين